أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan wato abubuwan da shota jami ya tsoratar da muridansa na kada su aikata da kuma abubuwan da ya kwadaitar da almajiransa su dinga aikatawa har muka zo inda malam yake cewa wa kana yuguri bi furudil aini li kauniha am asasa fi ad-din li kauniha asasa hiya asasa ad-din wa kana shaykhuna shaykhun shaykhun jami radiyallahu anhu Allah yadda shi ya zama yuguri yana kwadaitarwa bi dhammil ya'i yuguri min azra ayuragibu ina kwadaitarwa bi furudul aini da duk abin da muka salla ne salla azumi zakka inda hali haji da sauran wajibai yana kwadaitar da mu mu danga aikatawa ai alwajibatul ainiya wato ayyuka na cikin na wajibai na farilla ka salati kamar salla yana kwadaitar da mu da salla wasaumi yana kwadaitar da mu da yin azumi wa zakati da zakka وسائر المفروضات العينية يصورا دكا أبوا لك بينا سفر الليل دميت لكونها دنكسا وفرول العين إن هي أساس الدين سنة توشن الدين مثلا أنت الصلاة إمال الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ذلك سلّى ita ce tushen addini wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ya rushe sallah ya rushe addini ka gani ko kamar mutum ne ce zai gini ba foundation kaga ba inda gini za shi ko saboda in ba sallah ba wani abu da za ka dora na aiki da zai tsaya to don haka mu kiyaye sallah kar mu ce ba za mu yi sallah ba kar mu ce ba za mu yi azumi ba in ya zo mu Allah ya ba mu kuɗi kar mu ce ba za mu yi zakka ba hajji in ya zo kar mu ce ba za mu yi ba dan muna muna da wadata to da duk farlan aini shi ta jani na kwadaitar da mu lallai mu aikata su to wanda ya ce mana shi ba zai sallah ba kaga ya watsar da wannan magana ta shehu tijjani kuma dama sharɗin tijjaniya ba a ba da ita sai ga mai yin sallah sallah a kanta ake ɗorawa to kai ka ce kai ba za ka yi sallah ba ko ka daina sallah kai ka gane to san irin ganewar da kai ba ganewar ka ne ba irin ba ita ce irin ganewar shehu tijjani ba ganewar ka ba irin ganewar shehu ibrahim ba ce ta saba da su don haka ba ka tare da su alaihi salatu lahi thumma salamuhu ala salawati al-khamsi dahri uhafizu addu'a shehu ibrahim Allah ya sa har in bar duniya ina kiyaye salloli biyar to kai ka ce ba za ka yi sallah ba kaga ba kai ba mu shau aha saboda ita ce ita ita ce wato asalin addini wa khussisat al mafdudat al ainiya al ainiya bi zikri an keɓance farallai na aini da ambato aidan da'a da kauniha asasad diyana don wa'annan sune tushen addini shika shikan musulunci kenan sallah azumi zakka hajji bayan kalmatu shahada kalmatu shahada ai allati la tubna wanda sune tushen addini wanda ba a gina addini illa da sai akan wayan qawaimuha akan su ake gina addini wala yastanidu illa alaiha addini ba jingina sai akan su wala yastanidu illa alaiha da'aimuha dukkan wasu makangamai na addinin ba sa jingina sai ga wayannan wal kaunu kaseerin mimman yantasib li turki ahli alkhairi saboda kuma mafi yawan duk wanda suke dangana zuwa ga dariqokin sufaye sune dariqokin alkhairi mimman la ya'thuru ala man ya'khudh bi yadihi ga wanda ya zama bai tuntube da wanda zai kama hannunsa ba ya tani bi gairiha ya dinga kulawa da wani wayannan من الفضائل ندق أبوا نفضلا والرقاعب da abubuwan da suke na kwadaitarwa aksara ya zama yana kulawa da su fiye mimma ya atani biha da abu irin kulawar da yake wa farallai wani za ga bai damu da su wa'annan da suke su ne farallan ba amma wasu abubuwa da aka kwadaitar da ladan su zai ga shi yafi kulawa kaga me kina aka yi an sakire shi an kama ganye kenan wata zayyana lahu nafsu wa hawahu zalika ransa da nafsun sa zai kawata masa a ga abin da aka kwadaitar cewa suna da lada suna da lada yaushe kuma zai tsaya sai yayi wani sallah sai yayi wani azumi sai yayi wani waye to wannan tazyinun nafsi ne nafsun ita ce ta kawata masa wai ta hayyalu annahu alal jahadda kuma waya zai dinga zaton cewa yana kan hanya ba kan hanya yake ba wanda yake wannan da suke sune asali shi ya kamata ka kula da su sosai akan waɗanda suke fada'il ne da raga'i nas'alullaha ma la yajmuna ruqan Allah al'afiyata muna roƙon Allah lafiya wa salamata Allah ya kubutar da mu min kulli afatin daga dukkan wani aibi wa baliyatan daga dukkan wani bala'i dan ba bala'in da ya wuce wannan ma kaunihi yughri bi kulli amrin ata anin nabi aw fi zikri bayan fa shautu jani yana kwadaitar da almajiransa bi kulli abrin da duk wani abu da aka ce an yi umarni da shi wannan abin ya zo anin nabi daga annabi ya yi umarni a yi shi mashi wajen na kwadaitarwa aw fi zikri haka nan yana kwadaitar da duk wani abu da aka yi umarni a cikin alqur'ani cewa a yi shi wajen na kwadaitar da mu cewa me ayyuran gibu ma'ana yana kwadaitarwa fi fi'ili mu aikata kulli ma amara annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya umarni da shi wa kaza yana kwadaitar da mun yi aiki ga ga abin da ma warada bihi alqur'an alkarim abin da alqur'ani mai girma ya zo da shi min al'amr ne daga umarni fa yashtamilu al-fi'l al-ma'mur bihi ala jihati al-fardiyya was-sunniyya wannan ba umarnin da shi da yake mana ga abin da alqur'ani ya zo mana da shi ko hadisi ya zo mana da shi kai ko da abin sunna ne in dai annabi ya yi umarni da shi to shi wata janna ya kwaita da mu lalle mu dinga yin shi waya gari ayyadan wayu guri ayyadan yana kwaitarwa dai kuma bil hisali lalle mu kiyaye da wasu ɗabi'o'i al mukaffirat lil zunubi wanda suke kankare mana zunubai in muna yi shi wata janna lalle mu dinga yin su abubuwan da suke in muka yi su kankare mana zunubai suke allati warada biha al-khabar wanda hadisi manzo Allah ya zo da shi an ana yi to kana kankare wa kanka zunubi ne wa inna ma khussisat mukaffiratu dhunubi an keɓance abubuwan da ke kankare zunubai min shaykh radiyallahu anhu daga wajen shehu tijani an keɓance su bi mazidin targhib da ƙarin kwaɗaitarwa wata shehu tijani ya ƙara kwaɗaitarwa ga aikata abubuwan da suke kankare zunubai mu dinga yi wata akidi da karfafawa fil haddi alaiha a kwadaitarwa lishin datal intiyaji ilaiha dan mu muna da tsananin bukata zuwa ga abin da ke kankare mana zanubai fil waqti a cikin lokacin da muke ciki wa kasar bi munasabati ha da kuma yawan dacewar ta li ahkamihi ga hukuncen hukuncen lokaci din wa ahwali alaiha saboda dacewa da halayen mutanen zamanin wannan bayan sharhi ne mai shirin ne faɗi wannan banki faɗan wato wai zamanin da mutanen zamanin to ina kuma yanzu wannan zamanin namu kaga mu wai cancanta kenan mu saboda zamanin namu gashi nan to saboda haka mu wai cancanta mu dinga aikata irin wannan abubuwa masu kankare da nabi hasaba ma yushiri ilayhi ya kalami radiyallahu kamar inda jeran jeran zancen shehu da yake nuni zuwa gare shi fitta zibi a cikin kwadaitarwa fiha a cikin abubuwan da ke kankara zanubai wal haddi da kwadaitarwa ne alal amali biha mu dinga aikata abin da yake kankare mana zanubai fi rasailihi a cikin wasiqoqin shota jani wa nasaihi da nasihohin da yake yi ka qaulihi kamar inda shota jani ya faɗa fi shafiya a wata wasiƙa da ake cewa shafiya mai warkarwa mai gamsarwa ba da ikhbarihi bayan shota jani ya gama ba da labari da haya jani bahar zunubi cewa fa zamanin da ake ciki kogin zunubai fa ya ya mutse fi hazan zamani a wannan zamani a fa zamanin shi da nake cewa zunubai kogin su fa ya cakuɗe ya gauraye wa idan amwajihi kumfar kogin kogin zunubai ya farga ya ya taso wata rakumi zulmatihi dufa dufan wato kogin zunubi fa ya hau juna wa'ajizan nasu kai har abin ma ya kai mutane sun iya gajiya anil khuruji ba wanda zai iya fita anil zunubi gabarin zunubai illa siddiqun sai wanda yake mai matsayin siddiqiya aw ma qaraba maqamahu ko wanda ya kusanci matsayin siddiqiya shine kurun zai fita daga wannan tarakumin zunuban to ka zamanin sa kenan bai jaba shi wanda ne to ya wannan zamanin namu mu kuma wa haisu kana al'amru hakaza malajin tun da lamarin ya zama haka zamani ya zama zunubai sun bugi juna sun kogin ya tarwatsa ya mamaye ko ina فليشغل العقل abin da ya kamata mai hankali ya shigala ba da tafi salati fardihi bayan ya ne kula farko ya ka kula da sallar farillaka ka tsaye da ita kamar yadda aka ce ka kula da ita to bayan haka bi mukaffiratuz zunubi abin da zai biyo baya kuma duk abin da ka san yana kankare zanubai to shi ma ka kula da shi ila akhir kalamihi har zuwa karshen zancen shi wata jana kai ce ban iyaye maganganu akan wani abu yace to bayan dai kiyaye farilla abin da ya kamata kuma a ƙara kiyara mai hankali ya kula da shi abubuwan da ke kansar zanubai waka zalika yace haka nan zai gaira ha a cikin wasu daga wata daga cikin wasu daga cikin wasiƙun shehu tijjani fa inna shehu tijjani yushiru yana nuni ila ma zakarna zuwa ga wannan abin da muka faɗa min shiddati ihtiyajin nas ila cewa mutane suna tsananin buƙatar abin da ke kankare musu zanubai umuman wa khususan wato umuman ga kowa da kowa ya kamata ya shagala da abin da zai kankare mai zunubai ko khususan almuridina to amma musamman wanda ya kamata su kula da abubuwan da ke kankare zunubai muridai masu gaskiya limunasabati al'amali alaiha saboda dacewa da aiki akan mukaffirat zunubi sai hukumar zamani saboda abin da zamani ya hukunta ya zo da shi wa ahwali ahlihi saboda halin mutanen zamani kama la ya hafa kamar yadda bamu sani ba ونفسال المكفرة للذنوب كثيرة ɗabi'o'i wanda suke kankar zanubai ce suna da yawa wadda da biya a harisun sahira harisai shahararru sun zo da abubuwa ina fisalu wanda suke kankar zanubai wa kan zakar sai duna radiyallahu anhu shaidan ya faɗi iddatan min ha da yawa fi nasa'ihi wa rasailihi a nasihohin da yi da wasiƙoƙin da ya rubuta wa afradaha isa ya kebe wato hadisanta bitalifi gairu wahid min al-huffazi wasu wanda suka haddace hadisai sun yi wa mukaffaratu zunubi musamman wani babi kawai babi ne na mukaffaratu zunubi wal fuqaha faqihai su sun sun kebanta wani babi kurum wanda suke magana akan mukaffaratu zunubi daga cikin malaman yace kal hafiz ibn ibn hadir wal imam al-hattab شارح مختصر الخليل والليوى مختصر شرح وغيره ما دوا من وإنما لم يقود أبيو الحافظ المنذري شما ياي ونبادي مسمى كم مكفرات الذنوب والجلال السيوطي رضي الله عنه جلال الدين السيوطي سما سنجي مغنى مسمى أكان مكفرات الذنوب رضي الله عنه الله يدرسه وجزاهم خيرا الله يساك مساء خير آمين وأعلم إتشكتني أن مكفرات الذنوب أبو بون لسكي كانكر ذنوبي متفاوتة في الفضل ثم بنت أفللا وعظم الفائدة ثم بنت أجرم فائدة وتاب وتا وني شاب وني فمنها تورم قام كان رجلتك مكفرات الذنوب ما ورد النفس أبدا النفس يذو أشكي لأنه لأنه يكفر الكبائر والصغائر من da an kai zai kankare maka zanubinka babba zai kankare maka zanubinka karami ma ومنها daga cikin su akwai ma warada wanda in kai ya zo annahu yakfiru ma taqaddama ma ta'akhkhara laifin ka da kai na zunubi na da da ma wanda zaka yi in kai wannan abun zai gafarta zai kankare maka shi ومنها daga cikin mukaffiratu zunubi akwai ma warada wanda labari ya zo annahu yakfiru ma taqaddama faqat in ka aikata shi laifin ka da ka aikata na baya an yafi an kankare maka shi ومنها اكو kuma wanda yazo annahu yukaffiru zunubal abdi adal itlaqi in kai duk zunubin da kai ma Allah zai kankare maka shi walam yadhkur a itlaqi akai ba a zunubin ba a ce kabiratan aw wala sagiratan ban dai kai zunubin ka kawai za a kankare shi ba a ce karami ko ba wala ma taqaddama wala ma ta'akhkhara ba a ce wanda ka gabatar ba a ce kuma wanda za ka yi ba aka ce in kai shi zunubin ka alal itlaq an gafarta maka shi wala hada ake to saboda haka bisa ga wannan faleta akkad faleta akkad al'amalu faleta akkad al'amalu aiki ya karfafa masar rahabihi da abinda aka bayyana a ciki bi gufranil kaba'ir was sagair cewa ana kafarta ana gafarta manya-manyan zunubai da ƙanana suma ma surriha fihi sannan kuma abinda aka yi bayani a cikin sa ma ta kaddara ma ta akhara cewa zai ga zai gafarta zai da zulmin ka da kai na da da ma wanda zaka yi nan gaba wa kaza haka nan bima ji a fi bil itlaq da wanda kuma yazo da itlaqi za a gafarta maka zunuban ka kurum bai ce na na da da na yanzu da babba da karami ba summa bima surriha fihi bima taqaddama faqat sannan kuma da abin da aka bayyana cewa a kawai abu wanda ka gabatar ne shi aka yafe maka banda wanda zaka yi nan gaba fadin ma surriha fihi bi takfir bi takfir as-saga'ir wal kaba'ir ya daga cikin wanda aka ce in kai shi zai kankare maka zanubin ka karami da babba salatu tasbihi salatu tasbihi in kai ta za ta kankare maka zanubin ka babba da karama da karami liqawli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzala li annihi al-abbas radiyallahu anhu da ya zo wajen amminsa abbasu Allah ya da shi ina allamahu iyaha da manzo Allah ya sanar da shi salatul tasbih yace ya amma ya dan uwan mahaifina ala udika shin bana baka ba ala amnahuka shin bana maka baiwa ba ala ahabbuka ashe bana maka kyauta ba ala af'alu bika ashara fisalin ashe bana maka wasu ɗabi'o'i guda goma ba wanda idza anta fa'alta zalika in ka aikata ghafara Allahu laka dhanbaka Allah zai gafarce maka zunubanka awwalahu na farko wa akhirahu da na karshe wa qadimahu da dadde wa hadisahu da sabo khata'ahu wanda kai akan kuskure wa amdahu da wanda kai da gangan sagirahu karamin sa wa kabirahu da babbansa sirrahu wanda kai a boye wa alaniyatahu da wanda ka bayyana bana gaya maka ba wanda in kai da zai shafe maka alhadith abdu karshen hadisi rajahu jama'atun jama'a da yawa sun fitar da wannan hadisi daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi akwai Abu Dawuda akwai Ibn Hibban akwai Hakim fil Mustadrak unzur in kana son wannan bayani ka je ka duba al-Hifna wa sharhahu wa zada ba'd ma allafa fiha a gani ko ya ƙara ma wasu wanda suka yi talibi akan wannan wa tirmizi wa tirmizi wa ibn majah su ma da su rawaito wannan hadisi wani il an wancuro wannan hadisi ma ibn salah annahu qala yace fi hadisi salatu tasbih da ya rawaito salatu tasbih yace innahu hasanun hadisi ne yake ingantacce mu'tamadun wanda yake abin dogaro ma'mulun bihi wanda ana yin aiki da shi la sai ma fil ibadati musamman balle ma a harkar ibada والفضائل ده فللا والمنكر لها دون لك مسلم فللا وانا ثلاثة تسبيه غير مصيب باوند الله يوداتي وابنه وقد ركب فيها سيدنا الشيخ رضي الله عنه غاية الترجيب شوف مشو تجاني يا قديتر دمو قري متك قديتر وثلاثة تسبيه قال بعض من الله في هذه الخصال المكفرة للذنوب وصلت كما malamai wanda suka yi talibi a cikin bayanin wayannan ɗabi'o'i da suke kan karzana bai ya ce wa hadis ta marra ala fi'liha yani salatu tasbih amalul qadim wal hadith wanda suka yi magana akan salatu tasbih da karshe sai ce bari gaya muku kaga mutanen da malaman da da na yanzu mutanen kirki na da da na yanzu sun yi aiki da salatu tasbih ma'ana suna yin salatu tasbih kamar wa ka'ada ibn marak yana tasbih bai ka wazibu ha yana lazimiyan taushewa al-mada su maqala suyuti sannan imamu suyuti yace bayan shi ma yayi magana akan mukaffiratuz zunubi sai imamu suyuti yace to man sami'a wanda ya ji ma da fiha irin alkhairi da falalawa da yazo a salatu tasbih thumma tagafala anha sannan ya rabu kana ya yi bai ba huwa mutahawinin fi dini wannan mai wulakantarwa ne a sha'anin addini gairu muktarifin bi amalin salihin ba mai kulawa ne da irin ayyukan da mutanen kirki suke ba dan salatu tasbih mutanen kirki suna suke yi la yanbagi mai haka bai kamata an yi adda min alil khairi fi shay'in ba a dauke shi wani abu ma a cikin mutanen alheri ba mutum alheri ne wa sifatuha ya ake salatu tasbih ga nan zai faɗa maka an tusalliya za ka yi sallar arba'a raka'atin raka'a hudu تسلم في كل ركعتين أقوة ركعة بذاك سلم على مذهب مالك بذلك مذهب إمام مالك taqra'u abinda zaka yi a kowace raka'a zaka karanta fi kulli raka'atin a kowace raka'a al-Fatiha ka karanta Fatiha wa suratan da sura mana magana akan mazhabin Imam Malik wa zakara ba'dhum wasu kuma suka ce a'a taqra'u fil ula ba'da al-Fatiha bayan ka karanta Fatiha wato a mazhabin Imam Malik in ka karanta sura kowace fatiha ko in ka karanta Fatiha ka gani ko kowace sura zaka iya karanta wasu kuma suka ce a'a idan ka karanta fatiha bayan fatiha za ka karanta alhakumut takasur wa fi thaniyati arka'atun za ka karanta wal asr innal insana lafi khusr wa fi thalithati uku ka karanta kul bayan fatiha karanta kul ya ayyuhal kafirun wa fi rabi'ati hudu bayan fatiha karanta kul huwallahu ahad wa idza farajta kaga kashi bi kenan ko wannan na imam malik sura da ko fatiha da kowace irin sura amma a wannan na biyu shi ne za ka karanta wannan alhakumu wal asr da sallama qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu yake sallama in ka karanta gama min al qira'ati da karatu fi aw fi awwal rak'atin a raka'a ta farko wa anta qa'imu amma kana tsaye fa taqulu zaka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wa fi riwayatin aw tarwaya anan zaka tsaya kenan amma a wata ruwaya wala haula wala quwwata illa billahi al-azim ali al-azim zaka kara zuwa nan zaka karanta 15 maratan su 15 kana tsaye summa tarka sannan sai kai ruku'u fataquluha sai ka karanta 10 goma a tsaye ka karanta 15 amma a ruku'u za ka karanta goma summa tarfa'u ka dago kanka daga ruku'u fataquluha 10 ka karanta goma kafin ka tafi sajada summa tasjudu sannan ka je kai sajada fa taqulu asharan sai ka karanta goma summa tarfa'u so in ka dago kuma ba ni kira tsaye za ka yi ba sai ka karanta ta ita ma goma an gane ko summa tasjudu sannan ka sake koma sajada ta biyu fa taqulu asharan ka karanta goma summa taqumu lir rak'ati thalitha sannan sai ka tashi kuma ka je kai raka'a ta uku fa taqulu asharan shi ma karanta goma qabla al-qira'ati kafin ka fara karatun Fatiha da sura sai ka karanta wa fi riwayatin wata riwaya kuma suka ce a taqulu asharan qabla al-qiyam tun kafin ka tayi za ka karanta wa anta jalisun sanda kake zaune to fa riwayatul ula wannan riwaya ta farko tsariko ibn mubarak da muka ce daga cikin mutanen kirki da suke dinnan shi haka yake wasaniya wannan ta biyu kuma da muka faɗa tsariko ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi ibn abbas shi kuma haka yake yaf'alu zalika fi kulli rak'atin a kowace raka'a haka yake yi fa zalika in ka tattara duk wannan tasbihi zaka samu tasbihi 75 tasbihan zaka samu tasbihi 75 fi kulli rak'atin a kowace raka'a wal jumlatu in ka hada a kowace raka'a wa tasbihi 50 da 75 din in ka hada su zai baka 300 tasbihatin kana ka samu tasbihi 300 ثم تشهد كان زكي تهيا وتقرأ الدعاء على عاتي قاع الدعاء لذا كرمت أنا باين كانت كما تهيا وتسلم زكي سلما فإن استطعت تو وأن إذا جسد التسبيح كان كذاك إيا أن تسليها في كل يوم ذاك إيا أنت كل كي وإلا أما ذاك إيا كل وفي كل جمعة أساتي لا شيء قوة الجمعة وإلا أما ذاك إيا بقى الجمعة ففي كل شهر أو تعطيك كسام كي wa illa in ba za ka iya yi a kowane wata ba ka fi kulle sanatin a kowace shekara ka yi wa illa kai in ma a kowace shekara ba za ka iya ba fa bil umri marratan so ɗaya dai kar a ce da rayuwa baka taɓa yi ba fa inna sala fa in sallaha bil layli to in mutum zai zara tasbi inda daddare ne fa jaharu biha zai bayyana karatu wa fi nahari inda rana ne za ka yi yusirru biha karatun koyewa za ka yi za ka yi da rana za ka yi da dare والأفضل شتى أما أبن ليفي صلاتها في الليل كيد الدري الدري بعد الثلث الأخير باين ثلثي أكو نقرشي كما دل أرفي أكو ندري كنا خصوصا يتم مسمى في شهر رمضان موتى رمضان يزو دوري أي كودا سطيني أوتا وخصوصا يتم مسمى ليلة الجمعة هناك شوانا درن جمعة نيكما أتكى رمضان أي أخري أي والدعاء الذي يقرأ في التشهد addu'a da ake karantawa ta hiya ba ta hiya ba da ta hiya wa qabla salam kafin ay sallama ita ce addu'a Allahumma inni as'aluka tawfiqa ahlil huda ina roƙonka Allah ka bani dacewa irin ta ma'abuta shari'a wa amala ahlil yaqini ka bani aiki irin na ma'abuta sakankancewa wa munazahata ahlit tawbati ka bani nasiha irin ta ma'abuta tuba wa azama ahlis sabri ka bani aniya irin ta ma'abuta haƙuri wa huzna ahlil khashyati ka bani bakin ciki irin na masu tsoron Allah masu tsoron Allah ne suke jin bakin ciki in sun saba Allah wa talaba ahalin ragabati ka bani nema abinda nake nema irin na ma'abuta kwaɗayin lada wata abuda ahalal war'i ahalil war'i ka bani bautar Allah irin ta masu tsantsini wa irfana ahalil ilmi ka bani sanin Allah irin na ma'abuta ilmi su ne malamai hatta akhafuka har ji tsoronka hatta hatta mahaqqa makhafataka ji tsoronka matuƙar tsoronka Allahumma ya Ubangiji ne ya saluka na roƙonka mahabatan tsoronka da ta hajjizu ni biha an ma sai duka da zai hana nin saɓe ka a ta'amala bi tsa'atika har ya zama bana wani abun ba aikin biyan binka ba amalan aiki an sai ku bihi rida ka wanda zan cancanci yaddarka wa hatta una sai ka fi taubati har Allah ya zama na yi maka taubatan nasuha a tubar da zaman na zama na tuba tuba na gaske ba tuban mazuru ba haufan minka don tsoro da gare ka wa hatta akhlusu laka fi nasihati aran zama na maka ikhlasi a nasiha tawbatan nasiha din hubban minka don soyayya da gare ka wa hatta atawakkalu alayka fil umuri har ya zama na dogara gare ka a cikin dukkan al'amura kulli haka ba daya a husna zanni wa husna zanni bika wato dan kyautu da soyayya gare ka subhanal khaliqin nu sarki ya zama daga Allah wanda yake mahaliccin haske rabbana atimlana Allah ka cika mana nurana hasken mu wa ghafir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir kai ne mai iko bisa ga dukkan komai bi rahmatika ya arhamar rahimin bin rahmatka ya mai jin kan masa jin kai wa yusallimu sai ya sallama wa yas'alullaha al-maghfirata wat tawbata sai roki Allah gafara ya roki Allah tuba wa ma arada baya wannan kuma da abin da ya kaso kuma sai ka roki Allah a san dai kuɗi ba za da arasa ƙurban Allah kuɗi ba kuma in ka iya shigar da kuɗi ya zama shine ƙarshe duk bayan ka gama wannan kuma sai ce sai wa ma arada da kuma abin da mutum ya ga kuma yana so ko mata ce ko kuɗi ne ko gida ne ko mota ce ko aiki ne ko wani abu ne kun to ka ka kuma iya shigar da shi qala fil jashil kabir yawa mu tsaya na tun daga sanar mukaffiratun na yin jero da yawa to sai mu sai mu cika mun gama mun an faɗi ɗaya mukaffiratun zunub salatul tasbihi to ga sauran su ma duk mukaffiratun zunubi ne gobe kuma sai mu ji sauran fatihar salatul fatih fatihar salatul fatih والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صراط تبتورنا بها أمام المسجد تولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت مصنع بداية وأتمنى الحمد لله